إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المستمعون الكرام قد اجتمعنا اليوم بمناسبة انتقال إلى جامع جديد والذي تم بناؤه بمساعدة من أهل الخير فجزى الله من شارك في إنجاز هذا المشروع العظيم وبمناسبة العقد للزواج أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الزواج وأن يجمع بينهما بخير وعبادته سبحانه وتعالى هي الحسن الذي من دكله قال الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر في نفسه فإنما هو بسبب مخالفة الرسول قال الله تعالى فليهذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن القيم رحمه الله ومن تدبر العالم والشرور الذي واقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته ومن رحمته تعالى بعباده أن أمرهم باستجابة له لينالهم الخير فقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله فاستجاب المؤمنون لرب قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ومن بادر إلى طاعة ربه زاده هدى إلى هداه هدى وآتاهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم قال الشيخ الإسلام رحمه الله وكلما كان الرجل أتبع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له وإخلاصا له في الدين وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك عباد الله ومن استجاب لربه أجيب دعاؤه قال الله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجيب دعاءهم ويزيدهم من فضله للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة ورسل عليهم السلام بادروا إلى الإذعان والتسليم قال تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأمره بذبح بذبح ابنه الأوخد بيده فتله للجبين لذبحه وابنه إسماعيل عليه السلام قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وموسى عليه السلام سارع لإرضاء ربه وقال وأجلت إليك ربي لترضى وأخذ الله ميثاق النبيين إن بعث فيهم إن بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصرونه قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قم فأنذر فخرج إلى الناس داعيا إلى التوحيد وقال له قم الليل إلا قليلا فقام حتى تفطرت قدماه عباد الله ونال الصحابة رضي الله عنهم الفضل لصحبتهم لصحبتهم وإخلاصهم وسبقهم في الاستجابة لله ولرسوله فزادت رفعتهم عند الله تعالى أمروا باستقبال الكعبة فحولوا وجهتهم من بيت المقدس إليها حينما سمعوا بتغييرها وهم في الصلاة ولم يؤخر الامتثال إلى الصلاة التي تليها وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فبذلوا أموالهم فأنفقوا أمر رضي الله عنه نصف ماله وأنفق أبو بكر ماله كله وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش الأسرة فله الجنة فجهزه عثمان رضي الله عنه رواه البخاري ونزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقام أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله عباد الله وبإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لصغار الصحابة إلى فضل قيام الليل قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو صغير نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام لا ينام من الليل إلا قليلا متفق عليه والله تعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفد النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم طاعة لله أتى المقداد بن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائلون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك قال ابن مسعود رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله متفق عليه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزيفة رضي الله عنه يوم الأحزاب قم يا هزيفة فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي عباد الله وأصلي وأسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi ina mana wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah fiyayyen wasiya da Allah ya yawa wannan al'umma irin ta yawa al'umma da ta gabaci wannan al'umma wasiyar tsoron Allah Allah ka azurta mu da jin tsoronka ya ku bayin Allah yau ake kaura zuwa wannan masallaci don fara sallah a ciki ba don bukin budewa ko kuma abin da ya kama da haka ba amma duk wanda ya kalli wannan masallaci zai yi addu'a ga duk wanda ya zamanto ya bada gudumawa daga farkon wannan masallaci har zuwa wannan lokaci ina addu'a duk waɗanda suka taimaka wurin assasa wannan masallaci daga farkonsa har zuwa wanda ya zo ya sake fada da wannan masallaci ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kai mu lokacin da za a zo na musamman domin ƙara gabatar da wannan masallaci domin ƙara sanya albarka ga waɗanda suka tallafa suka taimaka kuma sai ya zama to daidai da ranar da zamu aure da yarmu yar shugaban wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a nan jihar Bauchi Professor Zubairu Madaki ina addu'a wannan aure Allah ya sanya albarka yan uwa musulmai Allah madaukakin sarki ya halarci dan adam da aljan ya samar da su a bayan ƙasa ba don komai ba don bauta mishi wajibi ne musulmi ya yi riko da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya san girman Allah sanin girman Allah subhanahu wata'ala zai ƙara sanyawa kai riko da bin umarninsa duk wanda ya rike umarnin Allah ya nisanci hani da Allah ya yi Allah yakan sanya ɗaukaka da girmamawa da martabawa ga masu mishi da'a duk wanda ya Allah da'a Allah yakan girmama shi saboda haka ya ku bayan Allah babban katanga da ke iya tsare bawan Allah gabarin fadowar kowace irin musiba shine ya katange kansa da da'a da biyayya ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya zamanto mai wa Allah da'a da biyayya ya samu aminci kuma zai kasance cikin wanda za su tsira tun anan duniya al'umma Allah madaukakin sarki ke cewa mai gare su da za su yi imani da Allah su yarda da ranar lahira su ciyar da dukiyarsu da sun ga yi da cikawa da sun ga tsaro daga Allah madaukakin sarki ya ku bayan Allah duk wani alheri da kaga ya wanzu a bayan ƙasa ya samu ne saboda da'a da aka yi wa Allah da manzonsa duk wani sharri da kaga yana watsuwa a bayan ƙasa da wani bakin ciki da tashin hankali yana faruwa ne saboda sabawa Allah da manzonsa da za mu haɗu gaba ɗaya mu koma wa Allah mu tsare dokokinsa mu yi wa manzon Allah da'a da Allah ya tsare mu da Allah ya sanya mana albarka mai yawa ibn al-qayyim Allah ya dada shi yana cewa duk wanda ya lura da duniya da abin da ke cikin ta na sharrance sharrance da ke faruwa zaka ga babu abin da ya kawo sharri da fitina kamar sabawa manzon Allah tsira da mincin Allah subbata gare shi da kuma fita daga yau manzon Allah da'a al'umma ko a wannan ƙasa tamu mu dube da Allah ya jarrabe mu da fitintino iri-iri masu mulki suna zargin talakawa talakawa suna zargin masu mulki kowa na ganin cewa ba shi ne da laifin ba da duk za mu haɗu kowa ya kalli laifinsa ya gyara Allah ya baka shugabancin al'umma wanda duk Allah ya bashi shugabancin al'umma tsare jininsu tsare addininsu lafiyarsu kwanciyar hankalinsu yana tattare da jagorancinsa shi yasa babu wanda za a tambaya akan haka sai kai shugaba Allah zai tambayi shugaban kasa yaya yayi jagoranci Allah zai tambayi mai girma gwamna yaya yayi jagoranci Allah zai tambayi chairman na karamar hukuma yaya yayi jagoranci Allah zai tambayi mai martaba sarki Allah zai tambayi liman Allah zai tambayi mai gida Allah zai tambayi matar gida kowanne na da amana Allah sai ya tambayi kowa idan da duk zamu gyara in yadda da laifina ka yadda da naka da an samu zaman lafiya shugaba ya tsaya ya ga cewa bai yadda da zalunci ba amanan da aka bashi bai zalunci al'umma ba al'umma kuma tana da hakkin ta mishi da'a ta mishi fatan alkhairi shi yasa wata rana Umar dan Abdulaziz yana da da an san irin kyautatawa da Umar yayi dan Abdulaziz ba don komai ba sai don tarbiyya da ya samu sai don alkhairi da ya faru da shi yaya aka samu haihuwar Umar dan Abdulaziz kullun nakan karanta wannan hikaya sayyidina Umar yana shugabanci yakan zaga cikin gari yaji me yake faruwa sai ya zo wani gida sai ya ji ana surutu cikin dare sai ya shiga sai ya samu ya ce da uwa suke rigima uwar tana cewa yar ɗebo ruwa mu ƙara wa nono yar tana cewa albus ne umar ɗan kattabi amirul mumini na cewa manzon Allah ya ce man gashiyana falaisa minna duk wanda ya albus baya cikinmu ta ce ya ke yarinya dare ne Umar baya kallon mu ɗebo ruwa mu ƙara gobe mu sai da nonon mu da quantity sai yarinyar ta ce in kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana idan Umar baya kallon mu yake baba ubangijin Umar da yace la taquzuhu sinatu wala naw ai yana kallon mu sai ta fasa Umar na tsaye ana bashi labari sai ce ke dottijiya ba baki yi daidai baki istighfari ke kuma kin yi daidai ba san wane ne ba washe gari Umar dan Khattab Amirul Mu'minin sai ce wa ƴan majalisar sa da ƴaƴansa wa yake so ya auri ƴa mai addini mai albarka don ya haifi ɗa mai albarka ya samu zuriya masa albarka kowa na rige rige ni ne tun ba su ga ƴar ba yanzu shege so san ba riga cikin yake karanta mana ana auren mace saboda abubuwa guda hudu daga ƙarshe ce mana annabi ya ce alayka bi zati din aure mai addini ba za ka tabe ba ko da aka zo gidan don neman auren sayyidina Umar yace dana cikin yaya sai ce kai zaka aura yayi wa ɗansa zabi bayan an yi auren Allah ya sanya albarka wa auren sai suka haifi ya mace ya macen ta girma ta haihu sai ta haifi wato ɗa namiji kenan jikansa ko kuma ta haifi ya mace yar kuma ta haifi ɗa namiji wannan ɗan shine aka samu Umar dan Abdulaziz a zuriyar da ya fito kenan saboda haka yayi jagoranci mai albarka mai alkhairi lokacin da zai mutu ya kusa mutuwa yayansa suka ce baba alama ya nuna zaka bar duniya baka bar mana komai ba yace na bar muku tarbiya da tsoron Allah za ku so dubi dukiyan al'umma in raba muku a rike baban ku ainin kiyama a tuhumce shi da zalunci suka ce ba mu so yace je ku Allah ya muku albarka yana raye ya samu labari wani dan sa ya sai zobe da ya kai dirhami dubu yace sayar da wannan zobe ka ciyar da miskinai dubu kenan haka ya rika yi shi yasa bayan rayuwarsa ya bar kudin da bai wuce dirhami 10 aka raba wa ƴaƴansa kowanne ya samu ba amma malamai suka ce an yi wani lokaci a Madina da aka nemi taimako sai ɗaya daga cikin ƴansa ƴaƴansa ya kawo taimako a masallacin manzon Allah sama da raƙumi guda 100 ubansa ya bar mishi bai wuce dirhami 18 ba amma albarka ya sa yau gashi yana ciyar da miliyoyi saboda haka ka bar wa ƴaƴanka tarbiyya na tsoron Allah idan ka yi wannan ka nuna musu tsoron Allah sai kaga Allah ya sanya musu albarka shi yasa kullum waɗanda suke mulki su sa ido wurin abubuwa da suke kashewa abubuwa da suke amfani da shi sai ya zamanto Allah madaukakin sarki ya ƙara taimakon su ya musu albarka in suna tsayawa suna hana a zarge su yadda sayyidina Umar yana ainihin wato kokarin jan hankalin al'umma wurin yin adalci wasu na tuhumar sa da akasin haka idan ka tsaya kai adalci sai Allah ya taimake ka wani gwamna cikin gwamnonin Najeriya ya rasu Allah ya gafarta mishi ana hira da shi a talabijin cikin gwamnoni musulmi gwamnan da ya yi daga 1999 zuwa 2003 ya ce babu abin da ya tare mashi da hankali kamar ya dawo gida wata rana yarsa ɗan shekara goma ko tara ta ce baba in tambaye ka da gaske wai kai barawo ne ya ce aisha ni barawo ta ce a makaranta ne yara su aka ce gani nan ne yarwa ne sai aka ce a yar gwamna barawo yar barawo yar barawo yar barawo ce babu abin da ya tamin da hankali ba baka man wani yar shekara bakwai zuwa goma sai ce to yanzu in ne mata rantsuwa ni ba barawo bane ba za ta gane ba yace amma Aisha in gaya miki tsakani da Allah na rantse da Allah ba barawo nake ba kin ji shugabanci da nake yau al'umma suna da zarge-zarge akan mu suna kallon kamar muna wani abin da bai dace ba inda ina so yau da kina makarantar da ba wannan ba amma na kai ke makaranta na public school akwai wasu gwamnoni iri na sun kai ƴaƴansu kasan waje suna karatu ya ringa dogon bayani ƙarshe yana zub da hawaye yace har ya bar duniya ba zai manta da wannan kalma da aka gaya wa yarsa ba me za ka yi don ka kare wannan yi ƙoƙari ka ga cewa baka wani almubazzaranci da za a tuhume ka akan abin da kake na jagoranci idan ka tsare kayi adalci al'umma ko kuma hakki ne akan ku ku ringa yawa irin waɗannan jagorori addu'a Allah kai musu jagora Allah ka sa su akan hanya Allah karka ba su zalunce mu in kuna irin wannan addu'a sai ga Allah ya shirye mana da shugabanni shi yasa Imam Ahmad yana cewa da ina da wata addu'a kwara daya ba zan yi wa kaina ba in dai addu'a karɓaɓɓiya ce sai in yi wa shugabana don in yayi kirki sai Allah madaukakin sarki ya sa al'umma aminal bilad wal ibad ƙasa ta zauna lafiya al'umma su zauna lafiya muna da bukatar mu riƙewa shugabanninmu addu'o'i su gyara mu ma mu gyara sai kasar mu ta zauna lafiya ya ku bayin Allah a cikin jihohin mu da aka jarraba da ainihin wato fitintinun da ke faruwa a yau a Najeriya akwai wasu maluma daga wata jiha cikin jihohin Najeriya sun same ni cewa muna so mu ƙara komawa Allah a cigaba da addu'a mun gane jarabawar da Allah ya mana a jihar mu akwai hannayen mu na laifi domin a jihar mu ce aka samu a bayan gida ko masayi an dauki alqur'ani mai girma an ji an saka a cikin kashi a wurare masu yawa mun gane saboda wannan Allah ya jarrabi wannan jiha da fitintinu kuma zaka samu mafi yawa irin wayannan sharrin bokaye kenan shi yasa mai mulki in Allah ya taimake shi sai ya samu malaman sunna kusa da shi duk mai mulkin da ya samu malaman bid'a ya shiga uku domin kullum bukatar su shine yaya za su yi su gwada mishi duniya ta gyaru su samu wani abu ku dubi yadda kasar nan ta cika da addu'a ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi ku dubi yadda kasar nan ta cika da addu'a ga Saddauna Allah ya gafarta mishi menene nasarar Saddauna da cin nasarar sa samu irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kusa in za a yi daidai su ƙara karfafawa in za a yi kuskure su ƙara gyarawa amma yanzu malamin bid'a malamin boka sai ya gaya maka za ka yi ba za ka yi mulki ba sai an zub da jini sai an binne kaza sai an binne kaza a rika daura maka nauye-nauye ka samu a gari a kusurwan garin gabar da yamma da kudu da arewa na garin wai an je an binne jaki wani wuri an binne saniya wani wuri an binne kaza wani wuri an yi kaza an manta da Allah ta yaya Allah ba zai jarabe mu ba ya ku bayan Allah mu koma zuwa ga Allah shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa in kaga wata musiba ta faɗo wa al'umma akwai kaucewa karantarwar alqur'ani da sunna ya Allah muna roƙonka muna kaskantar da kanmu muna tuba zuwa gare ka daga mu har shugabanninmu Allah ka kawo mana sauki da dauki a wannan ƙasa ta mu Najeriya ga fitintinu nan ta ko'ina gashi nan an kunno mana bala'i da fitina daga America an zo yanzu haka an sanya tsoro da firgita da tashin hankali a cikin zukatan shugabannin Najeriya ba su da tashin hankali kamar ƙarya kuma an san ƙarya ce a ce yanzu kiristoci ake kashewa a Najeriya su kiristocin sun san al'amarin ba haka ba musulmi aka fi kashewa amma dalilin wannan an kullo fitintino iri-iri har al'ummar mu jagororin mu sun karaya har ma cikin abin da ake ganin za a yi wai ana kallon abin da ke kawo rashin zaman lafiya ko yasa kasan ba za a yarda da ita ba sai an yi abolition na shari'a duk jihohin da suke shari'a a zamanto an kashe shari'a duk ran da aka ce an taso za a taba shari'a to ranar ne za a gane ina al'umma musulmi matsayinsu domin shari'an nan Allah ne yace mu yi kuma jihohin da ake shari'an ba a tilasta a yi wa wanda ba musulmi shari'a da alkur'ani ba don haka ya ke gwamnatin tarayya da sauran gwamnatocin mu kada ku karaya kar ku manta kafin Allah ya kawo ku wannan matsayi matsayin Allah ya baku ne saboda albarkacin al'umman musulmi su ne suka taimake ku su ne suka yi ku su ne suka karfafa ku in kun komawa wannan primary constituency din ku kuka rike al'umman musulmi kuka kyautata musu Allah zai ƙara taimakon ku ya ƙara dawo muku da martabar ku da kimar ku mu hada kai mu roki Allah mu tsayawa Allah sai ga Allah ya taimake mu sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da'a da biyayya suka yi wa Allah Allah ya ƙara taimakon su alqur'ani ya gwada mana an sa wa kiran Allah an sa wa ainihin wato abinda Allah yake so sai kaga Allah ya sa ƙasa al'umma sun yi kyau sun yi albarka Allah madaukakin sarki yana nuna mana dubi annabi Ibrahim alaihi salam da ya sallama wa Allah ya mika al'amari zuwa ga Allah sai da Allah ya ce ya sanya shi ya zamanto bada'i ya zamanto khalil saboda me lokacin da Allah ya ce mi kauya sai mi kauya Allah kuma ya jarrabe shi dan nashi kenan kwara daya annabi Isma'il yana karami sai gashi yayi mafarki yana yanka dan sa Allah ya ce yanka shi dan ma mai imani ne ya mika al'amari ga Allah yace ya kai dana nayi mafarki ina yanka kan mai ka gani yace ya baba babu wani shawara dauki wuka ka yanka ni ka zartar da abin da Allah yake so uba ya yadda zai yanka dan sa guda daya dan ya yadda a yanka shi saboda sun mika wuya zuwa gawa zuwa ga Allah yace ya baba rufe ido na hada haruna ka daure ka zartar da hukuncin Allah karka ji tausayina zaka same ni in Allah da cikin masu hakuri ya taso zai zartar da hukuncin Allah fanadainahu an ya ibrahim qasaddaqta ruya muka kira shi ya kai ibrahim ka gaskanta wannan mafarki jaraba ka aka yi sai Allah ya ce muka fanshi wannan da da abin yanka mai girma ya ku bayin Allah bayin Allah komawa suke ga Allah madaukakin sarki su zamanto sun mika wuya shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa a cikin al'umma wanda kaga miƙaƙƙen mutum wanda ke tsaye a hanyar Allah in ka bincika wanda ke kan tauhidi sai ka samu wanda ke bin alqur'ani ne da sunna ko yau a Najeriya duk wani abu da zai taso in ya taba al'umma musulmi zaka ga 'yan ƙasa kowa ya yadda kowa ya amince za a ce menene 'yan izada suka ce akan kaza da ya taso an yadda in wani abu ya fuskanci ƙasa in wani damuwa ya samu musulmi ba wanda zai iya fitowa ya yi magana sai ahlus sunna kina an yadda ku ne kuke tsaye akan tauhidi an yadda ku ne kuke tsaye da ikhlasi an yadda ku ne masoya manzon Allah na gaskiya koda kun ji ana muku wani sharri a cewa ku ne makiya annabi masu cewa ku makiya annabi ƙarya suke sun san ba haka bane domin kowa da abin da yake so yanzu tsakanin ahlus sunna da sauran yan bid'a wane ne mafi yawan maganar sa da ambaton sa qala Allahu qala rasulullah ahlus sunna su kuma mafi yawan maganar su qala shehinan su shehi ya ce malam wani ya ce shi yasa zaka auna mutum da irin abin da yake so da abin da yafi yawaita ambatawa ahlu sunna sun fi ambata ambaton Allah suke zikirin Allah shi yasa akwai waɗansu abubuwa da kuma ahlu sunna musamman maluma sai kun yi takatsan ina ƙara maimaitawa duk wani abin da zai sa a tume ka a ce kai kana kin annabi karka yadda da wannan duk wani kalman da zaka yi ya jefa al'umma cikin shubha da damuwa yi kokari ka kaucewa ko da abin kana ganin ya halatta dauke shi akwai lokaci da zaka karantar da al'umma har su gane amma akwai abin da ba za a iya fahimtar ka ba ina fata al'umma jagorori ahlus sunna Allah ya girmama mu Allah ya martaba mu to mu yi kokari mu ga cewa karantarwar mu bai jawo wa sunnan annabi jefe jefe da zage zage da ce mutunci ba yi kokari ka zama ka fahimtar da wanda ba su fahimta ba a hankali kada kawai wai kai don a san ka kawai ka kikiro wani abu ka jefa ai ta muhawara kar kai wannan tsaya karkashin karantarwar magabata ko da ana ha maza ko ana ha mata kar ka sauka daga ainihin wato manhaji na magabata in kai wannan sai ka zauna lafiya ya ku bayin Allah sabon manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi sun kasance suna da kima suna da daraja suna da ikhlasi suna biyayya manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi lokacin da Allah ya ce tashi ya wa'azi ya shiga ko ina lungu lungu yana wa'azi da Allah ya ce ya tashi cikin dare sai kaɗan ya tashi yana sallah har sai da kafafuwansa suka kumbura kai sahabban manzon Allah sun samu kima da daraja ana Madina Allah ya ce a juya a kalli qibla na Kaaba yayin da ake kallon Baitul Maqdis waɗanda suka yi sallah a masallacin manzon Allah sun je wani masallaci da ake cewa qiblataini suka samu wasu musulmi suna sallah a Madina suna kallon Baitul Maqdis ba su da labarin an canja amma saboda da'a saboda saurin gaggawa in ka ji kala rasulullah annabi ya ce wani na bakin masallaci suna sallah yace ba ku da labari an canja alqibla an daina kallon Baitul Maqdis an koma ana kallon masallacin Kaaba basu tambaya ba sai aka ga kawai liman ya so mu juyawa mamu suna juyawa suna juyawa sai gashi sun juya sun fuskanci alqibla na Kaaba saboda da'a da biyayya ya ku bayin Allah irin wannan da'a total submission and surrender to the will of Allah haka ahlus sunna ya kasance duk lokacin da aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce yayi kokari shi yasa da manzon Allah yayi kira a kawo dukiya saboda Allah a ciyar da addini sayyidina Umar ya ga abin da zai iya cikin dukiyarsa ya kasa kashi biyu ya dauko rabi ya kawo manzon Allah annabi ya ce ya Umar me ka bari a gida ya ce rabi na kawo kuma na bar rabi a gida annabi ya ce Allah ya sa albarka cikin abin da ka kawo Allah sa albarka cikin abin da ka bari ana zaune sai na Umar sai ga sai na Abubakar ya dauko duk abin da ya mallaka ya kawo yana miƙawa annabi annabi ya ce ya kai Abubakar